salati goma ga annan innaka anta samiul alim شكرا جزيلا لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ادري لنا بهذا المعطر وصابه بنفس كاشفنا بالظفر فتلقى آدم من ربه كلمات sai annabi adamu alaihi salatu wassalam ya shafa min rabbi daga ubangijinsa kalimatin kalmomi alhamahu iyaha Allah sai kimsa masa kalmar da ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa sai ita amara Allah adama Allah tabaraka wa ta'ala ya hori annabi adamu an yaskuna bil jannati ya zauna aljanna wa zawjat wa zawjatahu da matarsa ba'da ma khalaqa hawa bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci hawa min dilil yusra daga wato kashin hakarkarin sa na hagu aka ce kuma karkataccen ma wa zawwajaha kuma ya aura masa hawa'u iyahu ya aura masa hawa'u sakana bil jannati sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo na su su biyun nan Adamu da Hawwa'u a cikin aljanna wana hahuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su an akali shajarati kan su ci wato itaciya ita ce itaciyar imma dai itaciyar alkama ko ko itaciyar ginaci wa iblisu iblisu kuwa durida an kore shi na jannatu daga cikin aljanna wa kanatul hayyatu mushiya ta kasance dabbatun dabba ce za ta arba'i kawaima tana da kafafuwa guda hudu jamilatin kyakkyawa fil jannati a cikin aljanna wannan malan ya kadir Idris yayin da Idris ya samu iko ba ala dukul jannata ta shiga aljanna li wa suwita dan yayi wa suwati da Adama ga Adama saraka sai kururuwa da ala sauti da wacce ta saka nuwa to muryarsa karijan jannatu wajen nan na aljanna fa atatul hayyatu sai mutiya ta zo masa baka sai ta kuka iblisin ya tashi kenan sai ta kuka a gaban mutiya din nan kan dutsen sayinsa wa qala al-ayatu da ita ana inji nasihati ni daga ganin nan wato akwai nasiha a wajena da adama ina so jin wa adama nasiha wala aqdiru ala dukhul jannati amma ga shi zan iya shiga aljanna ba saboda akwai masu gadi ij'alni fi banka sanya ni a cikin bakin ce mu ce biya hatta la tarannu malaika to akan malaikun nan da suke tsara aljanna su gani fa azhabu ila adama domin je wajen adama wa ajila hun nasihata in kai masa wannan in bashi wannan nasiha fa fa'alat al-hayyatu shi kenan da mutum ya ta aikata wannan ta haɗe ta sa iblis a baki da tun daga nan bakin ta ya zama da shi kenan saboda ta sa iblis a ciki haza bada kala iblis sai iblis ya shiga ala hawa a bisa hawa ko waje da adamu sai ya samu adamu ga'iban ya faku ya tafi ya ganna cikin gonarsa cikin aljannarsa sa aka sama billahi sai iblis ya rantsewa da hawa'u da Allah anna hazi shajarata wannan bishiya da Allah hana su ci shajaratul kulli itaciya ce ta dawwama idan aka la minha idan kika kika ga wannan itaciya la ya karu jani ba za su zama mai jannatu daga aljanna abadan ha abada wani zalan ya kula amma idan ba su daga wannan minha daga wannan bishiya ba la budda anna Allah ba wa kawai ubangiji ya kuri duhuma zai fitar da su ne jannatu daga cikin aljanna halaka wa ya wa tace la ya kaduru ahadun wato mutum ba zai iya an yi mutumar da bismillah ya rage da sunan Allah wa huwa kazumin shi ko makaryaci ne wata san iblisin iblis din ba saboda dilikin din da aka yi ita ba a halice ta ba a wannan lokaci da abubuwan da ya faru da Adamu da iblis din da Allah tabaraka wa ta'ala ita ba ta san wannan ba to shi kenan sai ga ya zo kuma ya rarrace ta ga yanzu a kalli karfin girman Allah a ce za a rantse da girman Allah a karya ta ba a maka da ce haka zai zo ya rantse da kuka kuma ya shiga kuka kuma ga rantsuwa wata na wadata ta da rasu shi ka na sai awa uzurtu wannan bishiya aka zanar talata habbatin sai ta ɗauka ƴaƴaye guda uku aka larwa idatan ta ci ɗaya filhili ta ki a nan wadda ka larwa idatan ta ɓoye ɗaya an jima ma ta ƙara ci da nasu ya ga kanta wacce karawa idan ta kuma koye guda ɗaya da zauji an adam ya zo kuma ta bashi guda ɗaya ta ci ba ta adam shi na adam ya zo ba a kala habbatan hawa kawai ta mika masa kwaya ɗaya ga shi ka ci sai ci fadaran an huma malazi su huma sai su babun su ya gudu ya bar da yake ba zan zauna da makiyan Allah ba Allah ya ce kan ku yi abu wato shi kenan kun yi shi kenan komai ma duk itaciyar ma shi kenan za su turara to kuma wani hikima ta Allah ta fa ba su san tsirrai su ba fa Hawa'u bai ba su san meye nan wajen Adamu ba, Adamu ma bai bai san da to kuma da ya za a haife mu kuma duk gaba ki da. Shi dai bai ya tsoko kano bala ai kala kala. Ya tsoko kano abin da zai hana shi bacci. Mugun dama gargadi da haka ramu mugunta ko? Ko kuwa hasada ga mai rabo taki. Duk bala'in nan da ya shirya wa Adamu sai abin ya zama alheri wajen Adamu. Sadan sun san tsirecin nan na zama sai a ra'a su fuskanci junansu da sha'awa har ya zama kuma an haifi wa'annan filin jama'a. gani ana kunshe to irin shi yana ba su yin ta sai kuma su kuma shi kenan kowa ya tashi ba sai ga su kuma tsirara shi kenan suka yi ta kuma neman bishiyoyin da za su wato sa a jikin su da kowa to an ce komai ma na aljanna saboda kukan sai da ya musu kuka sai zinare da azurfa ne ba su komai ba kuka ba Allah ya ce zinare da azurfa ku kowa na zuwa su ke to makiyinka ina ruwanmu da shi wanda kace kai yayi Allah ya zan daga darajar ku amma kuma ku dan dana za a yi salarka ku a wutar shi kun ji yayi da Allah saka an za ta auta to sai da musu tausayi ba yake nan fadara an huma malabisu huma sai kuma su su ya gudu ya bar su kullum duka baki da fa baka adam adam ya kuka wa sa'a ya kururuwa ya yawo fi ardu jannati ardu jannati wato siyaha mutum ya tafi kan ƙasa bai san ma ina za ta ba ya su mauce kawai yana kewaye kasa ya ta kewaye kewaye shi arzu da naka a cikin kasa aljanna a ta aka ga hul mala'ika ta da mala'iku suka kamo suka ce adamu gudun ya isa haka qala allah tabaraka wa ta'ala sai allah tabaraka wa ta'ala ya adamu ya kai adamu malaka me yasa ne ka qala innahu akala shajarati ai na ci bishi allah kai ka ko mai sani alam anha kuma allah yake ban hana ku ba an ci kuma shajarati ga wannan bishiya qala aqamatni hawa hawa ta tafiyata fa qala li hawa sai Allah yake da Hawa'u malaki ne ke gare ka Hawa'u me ya jawo wannan ci alan nasa'ani iblis iblis ne ya min nasiha wa aka sama bi da muka kuma ya rantse min da sunan ka kaga ba da shi kenan su sunan Allah nan da suka je abin da ya jawo musu kenan yanzu mutum ya zo ya rantse da girman Allah a ƙarya kaman Allah a rantse da shi a ƙarya to kaga abin da ya ya zama ko da ma alhakan ya zama laifin kuskure kenan shi kenan wato lisani iblisu wa aka sama ya rantse bi ismuka da sunanka wala ahadu ban zata akwai ɗaya ba kai kadura an yi sama da zai iya shi ikon ya rantse bi ismuka da sunanka kazuban alhalin da yana maka da shi fa kana ma bi iblisu wa dukul jannata lan to ne ka iblis aljanna ya aka yi shiga ina masu tsaro masu tsaro masu tsaro suka ga su ba su gani ba ba iblis bai shigo ba mutum ya ce kawai ka shigo a ce yana cikin yana cikin bakinsa ala aka kalan mil hayyatu a ibri yace ai mun jidda da su shigar da ni fa ubi to sai aka koro su aka sauko da su jami'an gaba ki da adamu annabi adamu wa hawa da hawa wa iblis da iblis wa hayyatu da da mutiya babu hun shatin su a dole da ba'azin maki ne gaba ali da mutiji da iblis din makiyan yan adam yan adam din ma makiyan mutiji da abu da an ga mutiji zaka ji ana kayya kayya ga mutiji a kashe a kashe da dan adam ya ga mutum shi kashewa ne shi ma mutum da ya ga dan adam kashewa ne duk gaba ki da to haka yanzu mutum ma gaba daya kana zo da adam sai Allah ya adam ya sauka bisaran deba a tiran deba ta India wa wa hawa ta ko ta sauka bijjata da ga ganin India suna da tsarika masu kanshi kala kala mala sai da wai kanshin ganyen nan na aljanna da aka sauko da shi asalin deba wa wa hawa ta ko ta sauka bijjata a shidda wa iblisu idan kuma aka saukar da shi ji a ilata a ilata kasashen rom ne wal ayyatu ita kuma muci ji aka saukar da ita ji asbahana a asbahana sassa ya adam sai adam kuma ya dinga jin kunya Allah tabaraka wa ta'ala salatu bi aka sanatu shekara ɗari uku la yarba ra'asa hu illa suma idan ya ɗaya kansa zuwa sama shekara ɗari uku za a ɗaya kansa zuwa sama adam saboda kunya Allah tabaraka wa ta'ala wo yafi yana kuka da hazil mukalafata saboda wannan sabawa da yayi fatalaka adam sai Adamu ya tafi ya rabi daga ubangijinsa kalimatin kalmomi Allah tabaraka wa ta'ala ya nakana wa Adamu kalmar da zai nemi zai nemi Allah ya gafarta mata ita Allah ya gafarta mata ita alhamallahu adama Allah ya kinsa wa annabi adamu kalimatin kalmomi akaza amin jalla jalaluhu ya karɓa daga wajen Allah Allah me zan faɗa ko ya tambayi jibrilu ko ko ba ta lafiya tambayi Allah Allah ne zan faɗa ka yaje mini me abin da kauke so zan faɗa ka yaje mini to shi kenan Allah ya lakana masa to ga wayan kalmomi Allah ya ce kalmomi ne ga suna ka faɗe su yi da na sai a yaji ma fa taba alaihi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yaje masa al kalimatu ita kalmomin da Adamu ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya bi masa maganganu ne da yawa da ita dai shehu radiyallahu anhu ra'ida tafsiri bil ma'asul yake hadisai yake sai ya tsaya akan abin da ya zo na daga hadisan kalmomin wanda ya fi inganci akwai ruwayar kalmar da Adam alayhi salatu wa salam ya faɗa kila rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana tarhamna lakunanna min al-khasirin wannan qur'ani wannan ce kalmar da Allah tabaraka wa ta'ala ya lakana wa Adam alayhi salatu wa salam addu'a ita fada adiha sai Adam ya addu'a da wannan aya ku saba alayhi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tuba a gare tuba a gare shi ya ce masa kabila tawbata wa Allah ya karɓi tubansa innahu shi ubangiji huwa tawwabu mai yawan karɓar duba ne ala ibadihi a bisa bayan sarahim mai jin kai ne dinin da su adamu annabi adamu talaka kalimatu ya tafi kalma min Allah tabaraka wa ta'ala wa taba tabaraka wa ta'ala wa taba biha yayi tuba da ita wa qabila Allah tawbatahu sai Allah ya karɓi tubansa wa iblisu amma iblisu farakaba kalimatu shi ya jajjera addu'ar da zai yi a yadin masa ta haka ba a yadin masa ba min indi nafsi daga wajen kansa وقال بعينه مكتوبة ليس ولن يستجب فأعرف ما تبدل لأنه ليس عنده إذن لم باش إذن يعد جمهور إذن shi iblis shi ya duka kayan ta shi ko adamu daga wajen Allah ya karba tabaraka wa ta'ala shi iblis ba shi da izini haza tun daga rannan wannan ya zama sirri haza sirrun wannan ya zama sirri haza sirru talakin izini wannan ya zama shine sirrin karban izini cikin duk abin da za ka karanta na asrabu ko littafin asrabu ka je ka siyo a kasuwa da ya ka samu wani malamin da yake da izinin su ka ce ma izini amma ba haka ba ban za ka ke karantawa ba za ka ke na kake ganin yanzu ana kore mutane ka su dinga yin wurgan da suka da izinin shawale ana yanzu wurin ma za ka ji wani kasuwa ma izini sai Allah ba fara je ka da muna sunna ga sunan a kasuwa an zuzzuba a cikin sare kai ai na wani ne duk wannan wurgai na sunna din nan za ka samu na wani sahabi ne manzo Allah ya lakana masa ba wani wurji sai wani sahabi ne manzo Allah ya lakana masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi ya dubi ma'az yace ya ma'az ma'az inni uhibbuka wallahi ina son ka ma'az bayan kowace sallah ka dinga cewa Allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga wannan wurji na ma'az ne to sai wannan ma'az ya lakanawa haka haka haka haka a cikin wannan zamani don da yake da izini ba kawai daga ka gan shi a cikin rubuce a kasuwa a karkara shi ke nan ce wannan naka ba za ka za ka annabi ya lakana wannan sahabi kaza ya lakana wancan sahabi ya kaza ya lakana wancan sahabi ya kaza ya lakana wannan sahabi ya kaza hatta wanda muke alƙalmi da shi sai na abin ya lakana to su sai ya gani da sun aikata wannan abu sai ya ga abubuwa ya ba za ka shiga da abu ai an samu sahabin da ya da aka zo yakin yakin shi da da wato farisawa mutanen farisa mutanen farisa suka tsallaka suka tsallaka tekun nan ta iraki suka suka tsallaka tekun farisa suka gudu wannan sahabi wannan addu'a da annabi ya lakana wa shi ya karanta yake jin mu shiga ruwan goma haka aka dinga tafiya a cikin teku ana kan dawakai da raguma da komai ana tafiya a cikin teku ana ta hira ba wanda ruwan ya taba shi da aka je aka zama daga cikin nan da nan ruma salisa suka yi suka ce gashi har nan sun taho wannan ba mutane bane ai shi ko addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi har da za ka zo buta sai shi akwai wanda ya nemi kayan da bai samu ba in je in ɗauko masa don ku san ma ba sauran ruwan muke yi ba wani yake ni ka katifa bargon shimfiɗa ta ne na nema ban gani ba ya kuma dawowa cikin teku ya dinga sai gaji ya zo ya tarar da bargon ya matsale a cikin wata bishiya to ka gani to yanzu ka je ka ɗau wannan kada ta kake sai ka faɗa ruwan yanzu amma kuma sirrin yana nan to sirrin yana nan to haka za ga kowanne haka anas bin malik shi ma akwai nasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana masa sallallahu duk haddad bin yusuf sakabi ya wulakanta kowa amma ya kafa wulakanta anas bin malik in ya je a zo za a kashe shi in ya zo sai ya gudu yace wai kai a gari ce kwarai kuwa annan da laka namun wata addu'a sun zuriyar nan ta taruwa da za su gani haka nan za ku ganna ku bani yake ga mu yace wallahi in kana da rai ma ba zan faɗa wani ba in kana da rai ma yau akan duniya to wani ma ba zan gaya ma in kana da rai sai da aisha rabbi Allah ta'ala na akwai ta ce da annabi koya mata ismal ali yace yarinya ce ki hayyau ce saboda irin wayannan abubuwa fa in an faɗe su ba rikici ne to shi kenan ta ce saboda in na ga da ta tsadumin karanta to shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riya masa ba sai dai da lokacin daren da ya ta kadar ya shiga annabi ya tare da shi to kin ga daren da ya ta kadar ya yi ya addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa ni to cikin kanta ta hada addu'a ta ce a shi kenan ai abin da yake nema cikin faɗa ai abin nan da yake nema duk ga ne kin fate shi a cikin abu wanda za ka kowane sahabi mazala ya lakana mu wata addu'a wani kishi yana nan yana abin mamaki da shi yana abin mamaki da shi wanda yana abin mamaki da shi to wannan ba shi ko in zai ba wani sai ya yi wancan izini shi ma an zai ba wani sai ya yi wancan izini shi ma an zai ba wani sai ya yi wancan izini wai wannan ba muna nufin ka a daina iban wato zikirai na sunna ko kaza kaza a amma dai ka san sai ka je wajen mai izini ya ma izini in ba haka wajen kai kai ta fama da bakajen kai ta fama da abu ai ga shi nan ka gani sai shi ta fama da shi ta fama ya sun gare bukata ba ta kusa kaje su kuma sai a zubar da wannan sai a tafi wajen wanda ake cewa sunan jiji'a din da suka yi shi kenan kuma a nema to haka ne to ka gani adamu sai da ya yi talaki fatalaka talkini wannan shine talkini ka nemi izini a baka abu a baka izini wannan shi da fata la ta adamu min rabbihi kalimatu sai da adamu ya talkinin kalma wajen Allah fa ta ba alai sannan ya samu aka tuwa masa to haka in ba ka zo kai talkinin azkarut tarbiyatu wajen wa'anda Allah ya sa bayan Allah nan da Allah to hakka mutu ba ka fadda Allah ka ta karanta abin da kaga dama ka je kai ibadun da ka kare ne ka za ka kare da Allah saboda sirrin yana nan hannun bayan Allah Allah a ce sirrin masalcin yana nan hannunsu wannan haka abu yake wannan sunnatul lahi ka'ida ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ko ba ta shi ba to kaga kuma wannan zamani duk abubuwan da ake ta rikice ta to wannan magana kenan haka mu ma yan uwa din almajirai kar mu dinga siyo abubuwan asrarai akwai addu'o'i da abubuwa suna nan a kasuwanni da ansa to kan mu je kawai mu dinga siyowa mu zo ga dangadan mu kama muna karanta ta nan hauka yake faruwa sai ka ji an ce mutum ya kawo wurin ranar da nan ya haukace ya ya haukace to sai da bai san kan abun ba ko ba shi da izini ko za ka ga wani kila ma'aikacin gwamnati ne misali kila dan makaranta ne kila mai kuɗi ne kila a wani shago yake karantarwa sai a gaya masa ai da za ka ga ka siyo addu'a ka za ka dinga karanta za ka samu alheri shi kenan ba shi da izini zai iya zuwa addu'an nan bai san argunta ba ila addu'an nan abin da take nema wajen Allah ne karanta ni ka karkade duniya daga hannunsa ya bar duniya da abin da yake cikin ta Allah kawai ya zama majzumi to kai ma'aikacin gwamnati ne ko kuwa mai sai da kayan ne a kanti ko ku dan da sai ga mutum ya ba da karanta zuwa ko mahaukaci zai san ba zuwa aiki zai san ma ya ji wata magana zai san neman kuɗin zai san kawai shi dai ya zai tare a masallaci kawai yake so sai a soma wani a haukace wani abu ya same shi to kowanne annabi ya bashi wani abu ya dinga karanta sai annabi ya kalle shi ya ga me ya matsalarsa ai wayannan addu'o'i da kasan dai wannan magani na na basire da ake bayarwa kabilo ko wane ne sai an ga gane me matsalarka ba za ba za ka je ka ce kana ciwon ciki a baka maganin ciwon kai ba za ka ce kana ciwon kai a baka maganin ciwon ciki za ka ce tana neman ka za a baka wasu kowanne sai an nema kowanne sahabi za ka ji akwai abin da ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi annabi ya ce dinga yin kaza sallallahu alaihi wasallam kaga adamu wannan shine sirrin haza wannan sirru sanakil izin shine sirrin wato karɓar izini min al-masha'iki daga shehunnai adamu annabi adamu allazi talaqani rabbi kalimatu wanda ya kafi kalma ya kafi kalma daga ubangijinsa sallallahu alaihi Allah ya gafarta saboda yana da izini ko Iblis amma Iblis allazi taba min kalimati wanda ya tuba da wayansu kalmomi a kaza hamin inda nafsi da kaira ta da kansa lan ku kubal tawbatu ba a karbi tubansa ba fali haza saboda haka ne tsarar mashayiku shehunne suka zama su yasa amiluna izina suna aikata izini fi kulli shay cikin kowane abu sai ka yi wajen mai wannan izinin sai kuma an zo an kama abu an ce ka izini ka san baka san kan abu ba ka izini a cikin kakka tsara ke ne wallahi ba da izini a kan wannan ai rubutu su ba ai rubutu su ba bare abubuwa da ya zama na halwa ne kakka bace ga mutum izinin halwa kai baka gwada ta gani ba kakka bace ga mutum izinin halwa kai baka taɓa gwada ta ka gani ba ta halaka wannan mutum ba ko to ita na ya wato domin wasiru sun ce sirri ya firi yana tafiya ma al-izini tare da izini duk abin da ya gaya tasiri da an suna cewa min alamatul izini a tasiri ko yana daga alama akwai izini abu kaga Allah ya kore abin ya sauƙaƙe abin hakan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana alqur'ana ya tabi wannan qur'ani min jibril daga jibril wa huwa aqrab ila Allah min ayat man Allah ya fi jibril kusa da Allah amma dai dan dai an nuna ma sirrin ko karatu ne sai ka a wajen malami ba ko da kake ka dau littafi shikenan ka zo ka tabu da kai sai kamna ta dinga faruwa gobe ka ce wannan ji muka ce ka ka yi kuskure ka canja ga ta ka ce wannan kai kenan ne mutane ka buga suna ka buga suna har sai su da kan za su hawo ce wallahi shirme ne kai za ka da wata alkibla to ka gani to rashin karba wajen mai abu sallallahu alaihi wasallam yimin ya mutu bayin kuma da Allah ilallahi min jibrila walakin sai dai a haɓar salaki ya so wato karɓa ilimi ka ce ka karɓa daga wani shi kuma ya karɓa daga wani shi kuma ya karɓa daga wani wada'iyan ila Allah ya kuma Allah ya ga mana manzon Allah ya yi kira zuwa gare shi da izini wada'iyan ni zai kira ne ila Allah zuwa ga Allah da izini da izinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah da izinin Allah ya kira Adamu annabi Adamu akala hadi shajarata ya ci wannan itaciya wa akal shajarati Allah ya gaya mana ya ce ka Adam ya ci kaciya Adam ya ci kaciya annaba kuwa a aqida mutum musulmai duka ma'asumai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare su daga laifi karami ko babba in ka ce sun yi laifi kayi rita to kuma nan gaji an ce yayi laifi kuma kake yi ba kayi rita to ya za a yi an ce ya yi, to sanan za ka san lalle nan sai da iya magana. Da farko ma'asumi ne tsararre ne wajen Allah, yanda kai ba za ka iya tashi sama ba, za ka da wani kuke ko wani abu, yanda mu ba za mu iya tashi sama kamar tsuntsu ba, haka annabi ba zai iya zunubi ba. Tsararre ne daga wajen Allah. su annaba kenan yanda kai ba za ka iya tashi sama ba haka annabi ba zai iya zunubi ba rare ne da wajen Allah to wannan duk annabi ma kenan sannan kuma Adamu ya ƙara da wani abu Allah ya gaya mana inna Allah haqqafe Adama Allah ya zaɓe shi zaɓe ne daga wajen Allah ga isma ga zaɓi ga abu to amma ga wannan karatu ya zo kuma yanda ya zo din nan haka yake to amma don haka dole wanda zai sa hannu a Qur'ani su wanda suka san sunan Qur'ani suke sa dole ya yana da kofi biyu yana da kofi biyu yana da kof a hikimar Allah shari'a maganar shari'a maganar hikima kar wanda ya shigo ta kofan nan duk wanda ya shigo ta kofan nan ya saba mun hukuncinsa kaza ne wanda bai shigo ba kuma shi ya bi ni hukuncinsa kaza ne sai aka zamu wani sun bi umarnin su shigo yanzu su shigo ba sai da aka dawo ga Allah ce da wanda ya shi wanda wanda zunni na ga dama to in kai ga dama ina hukunta hukunta kuma to wannan kuma zunni na ga dama kuma an koma zancen hakika wannan an koma ma sha Allah wa ma ta sha'una illa an yasi kullu min indillah duk daga wajen Allah ne kamar ya hawo da kuma la yakabuna yakuna me yasa ba ta fahimtar maganar ji dan duk daga wajen Allah ne to to ba kuma ba ka zo ba wajen shari'a ka zo wajen shari'a ka bibbige wani ba ka kashe wani a ce kai ne za ka wani ka ce Allah ne eh mun san Allah ne amma mu bari mu kice ka mu ma Allah ne bari mu tsaye ma da hukunci mu ma Allah ne ai kowan mu ma akwai abin da Allah ya amma ba zai iya Allah ne ba ko kowan mu da wayannan kayan da aka kowan mu ta haife mu yanzu duk mu cire kayan nan mu zo nan mu zo mu zauna tsara masallaci na shigo ai sallah a ciki liman tsara masallacin ya shigo sai wani na bace inna Allah ya yawa annan sai zo ka haka kuma mu ta haife ba ma so mu kara komai akan yanda ko mu ta haka Allah ya haka Allah ya tada wani wannan ai dole ka sa ban dan ciki ka sa da jeran wando ka sa dogon wando ka sa ai ciki ka sa babban diga a sa alkan ba za wai wani kana rufe haka Allah ya ya to to kaga yanzu wannan riga shari'a ce haka Allah ya ga a tuɓe kuma hakika ta amma hakika wata cikin mutane ba sai da ga haka to kullum haka maganganun suke tafiya su biyu da haka maganganun suke tafiya su biyu to adam annabi adam alayhi salatu wa salam akala hadhihi shajarata ya ci wannan bishiya wa akala shajarati cin wannan bishiya suratu a hotanta suratu ma'asiyati sabo ne sura sabo ce inda an ce karya ci ya ci ba shi dai nan ba sabo ya faru surar sabo ce wa batinu amma koyan maganar da'atu biyu ne ya isa yi ƙarfin Allah ya ci sai tun daga nan har akwai magana biyu Adamu fi batil al'amri annabi Adamu a koyan lamari na jahul haqqu Allah tabaraka wa ta'ala ya gana da shi tabaraka wa ta'ala wa qala yake da shi ana kalaktul jannata kayan nan na halicci aljanna wan nara na halicci ta wa atu ma ne musu alkawari bi an yi amla'uhu ma zan cika sai na cika aljanna zan cika wuta wala yumkin hada zan ya cika aljanna ban ya cika wuta illa idza khalaqtu khalqan sai na halitta wata halitta wa aqratu min sulbi na fito daga dukan wannan halitta zuriyatan wato iyalinta fihim mu'im akwai ne bi a cikin su ya zabu ila jannati ya shiga aljannan nan wa atin asawu mai sako ya zabu ila nar ya tafi zuwa wuta wa kallafil mala'ikata na ɗora mala'iku wannan aiki hamsa na uku suka ce Allah za mu iya ba ya fi mana ya fi mana ba za mu iya ba wal hural aina na ɗora hurul din wannan aiki na tiyaya ga abin da na tiyaya ce ya fi mana wannan abin ba za mu iya ba ba za mu iya ba shine inna arabna al amanata Allah yake cewa mun gangara da amana Allah samawati abta samman bakwai wal ardi da kasan bakwai wal jibali da duwar wa tufa abaina sai suka ga an yi halin na ha su dauke ta wa ashfaqana suka ji tsoronta suka suka waji ji tausayin kawunan su shine shafaqatu ba wa ashfaqana suka ji tsoron abun kuma suka ji tsoron dauka min ha wa amal al insanu amma dan adam shine adam yace a bani ni zan ni na dauka wa amal al insanu kaman zargi ne kuma yabo ne abin da sama ta kasa dauka ƙasa ta kasa dauka dutse komai girman sai kasa dauka sai ka dauka kana ga wannan lalle kai kokari ko da kuma kai kuma jahili ne rashin sanin girma abin ne to wa amala al insanu qala adam sai adam ya ce idza kana fi hadha rizaka allah in akwai yadda ka a cikin wannan fa ana amsa su ni zan bi horanka duk abin da kace zai ne akwai yadda ka a ciki qala sai allah tabaraka ta'ala ce fa uzhir zan bayyana fa annan kalanta ni ka saba mu wa asaita ni ka sabe ni qala sai adam ya ce in kana fi rizaka in dai cikin yadda ka ne allah fala ubali ban damu ba sun dai cikin yadda ka ne Allah bai damu ba sai haza ka lafa zahiran sai haka ya saba a zahiri ko musibin hakikatan shine bi ne a hakika in an koma hakika kenan hada bin al-arabi al-hatimi mu'min bin al-arabi hatimi radiyallahu anhu yake cewa lamma akala adam fi sinaniman yayin da adamu ya ci bishiyan nan a shadarata ya ci bishiyan nan nazara ila al-ard sai Allah ya sauko da shi kasa da bai ci wata bai sauko kasa ba tunda Allah ya kuma ka tuna kin kan a haife shi mai Allah yake inni ja'ilin fil ardi mai inni ja'ilin fil ne inni ja'ilin fil samai kalima Allah yake gobe bil ardi to inni ja'ilin fil ardi zan sanya kaliba na akan kasa kin kan a yi dama an faɗi gidansa to ashe can inda zai zauna nan ba nan ne wajen sa ba to dole sai ya bi wannan sababi da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai zai zai zai bi sannan a sako da shi to ba dan ya ci wannan bishiya ba ina zai sako kasa ka gani zahirin abin sabo ne amma kuma balinin abin bi ne ɗanin da zai sako kasa kenan shine wannan cin bishiya din nan to mai dinin arabi yake cewa lamma akala adam yayin da annabi adam ya ci a shajarata wannan bishiya nazala ila al-ard ya sauka kan kasa wa kana kalifatan anallah ya zama kalifan Allah bil ardi akan kasa wai sa sako yayyo ai har wannan zaben sai kai ta kaza za a kai ya amma Allah ya mai da shi kaliban sa akan kasa wa tara aban kuma ya zama baba li jamil an ja idan annaba shi ya haife su wal mursalina duk ma'aika shi ya haife su wal arifina duk masana Allah ya haife ne wal awliya duk wali ya haife ne wa numina duk mu'mina ya haife ne ila yawm kiyamah har zuwa ranar tashin kiyama وصار أبا لسيد الوجود تيشين بابا أن محمد ما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا ويجيني بالعربية وي وانا سأقن أكثر من وانا قراء راسا لو كنت أنا دانين في محل آدم أوزن آدم إلا لأكلت جميعة ولا في شيء الجراء إذا شيء فيا إيه تب فيا إيه تب تاتي تابو تعيب أنبا تعيب معيكا تعيب عارفي تعيب وليي ka haifi annan Muhammadu ma, sallallahu Alaihi wasallam, ka haifi muminai. To, hukumu wannan ne ko? Da yake wallahi da ni ne da akaltu jami a shagar ba bishiyar zan cinye gaba ɗaya. Wa akaltu buruka an cinye ma sai wai isan gaba ɗaya. Dan ban san ko ne za a zo a yi ba. To, to da ni ne. Ba hajjil ma'asiyatu wannan sako suriyatu ta hoto ce. Walaitar isyanan ba sako ba ne hakikiyan na hakika. Wa ilayhi shirul jiyali a irin wannan ne ya ce abdulkadir jilan radiyallahu ta'ala an yake faɗa da kauli da faɗin sa wali nuftatun garrahu na fa aquluha wa haka laha an tar'awi hal masami wali nuftatun ina da wata magana mai daɗi garra balagulai wato wato kyawawa kuna fa aquluha zan faɗe ta wa haka laha ya cancanta ga wannan magana an tar'awi hal masami kunnuwa su haddace ta iyal farko sanin wannan ilimi shine bambanci bainal wali tsakanin wali wa fasikun da fasiki ka san wannan ilimi din da wani yazo to an ce yayi sa kuma an hana mu faɗa in ka faɗa laifi in ka ce ba a yi ba laifi to ya za a yi laifi in ka faɗa laifi in ka ce ba a yi ba laifi in ka ce an yi laifi in ka ce ba a yi ba kuma laifi shi ma to shine bambanci ma bainal wali wa fasikun tsakanin wali da fasiki kana ba ku kula laha gare ta ku faɗaku gare ta fal'amru fi bagayo akwai kai mutuka cikin ta wa ma huwa ba ko bane illa annahu qabla waqa'i duk kafin abin ya afku yukazziru qalbi yana gaya wa zuciyata kafin ya zartar da komai a zabai na a gana yi wani abu sai ya gaya wa zuciyata ga hikima ga hikimar abun ga hikimar abun yanzu kai kai yana gaya zuciyata sai ya gaya kalbi zuciyata billahi wa abin da zai afku fa ajinin lazi ya kabi sai in tashi abin da ya hukunta fiye muradin Allah sai ya gaya muradin to ni muradin nan nasa nake duba ko da da ya zama ba daidai bane wajen shari'a ko da ya zama ba daidai bane wajen wani ni muradin Allah a hakika shi nake duba wannan fa magana a rufai ce ta wanda bai kai na ba ba ta irin tasa bace wa aini la ido na gare ta kallon fi'adi kafin aikata abin su ɗalibu tun kan abin ya aku na tana kallon abu fa kuntu ara min hal iradata ni ina ganin ikon Allah inna ma amruhu idza arada lamarin Allah in yi nufi akwai abin da Allah yake nufi akwai abin da zai zartar kuma daban sai daga baya kuma nufi zai bayyana iradata kabla ma tun gabanin arantu ila ga aikin ni da gare ni wal asiru ribatacce mu dawo ne kun wanda ya ribatacce shi ne mutum ne biro a hannunka yanzu yana da nasa ta kansa yana da kai gana zai rubuta fa idan ni da fesari zan rubuta to kaga a shari mutum ce o mai bi ne idan kun tafi amrin shari'a ta asiya idan na zamanto a cikin lamarin shari'a mai sabo fa in niya fi hukumul hakika ta da'i ni ne bi ne a hukuncin hakika a wani hukunci abin da ya faru ga adamu kenan sa'alan ya alimu shari'a ke cewa wani malami ya tambaye ni bil hijabi a gabas ta tsakiya ما معنى قوله تعالى تبارك وتعالى ما معنى فتن الله فأتى آدم ربه فقوى sai Adamu Adamu ya tafi ubangijinsa fagawa wato Adamu ya tafi ubangijinsa fagawa sai ya kusar rai me hukuncin me wannan magana kultu sai nace da shi Adamu abdu gaskiya ne Adamu bawa ne lillahi tabaraka wa ta'ala bawan Allah ne wa hadha kalamullah cewa Adamu yayi sabo ya bi san ranta wannan magana Allah ce Allahu lahu an ya kulu Allah yana da iko ya gaya wa Adamu ya ce kafirci ma sai ni bawan sa ne ko bawan sa bane idan Allah ya gaya Adamu wannan sai ni Allah yana da iko ya gaya wa Adamu abin da ya fi wannan ma a ta Adamu wanda wa Adamu ya yi sako Adamu ya bi san ranta wannan Allah ne ya faɗa sai ni wa amma ana amma ni wa anta da kai fa nanu abna wa adamu ku ayan adamu ne ma ga ubanmu haka ya jubu alaina bururu a jina ai ya wajaba a kanmu mu ga girman ubanmu ko mu bi ubanmu ko kuma an ce hikima ake faɗa kai ne kana zaune da kakanka wanda ya haifi babanka tsoho tugu tugu kila ashe babanka ya ɗan yi ma da yake sai baban ya zo shiga sai kawai da yake kai da ubanka san mutumin banza je ka kira mu mutumin banza kan ubanka je ka kira mu za ka zo ka ce kai baban mutumin banza ka zo ji babanka yana kiran ka za ka zo gaya mar haka ai uban ne shi kaka ya isa ya ce da babanka mutumin banza amma kai kam sai babanka je sai ka ji maganar da aka gaya ma wai yaro ya ga ɗan sanda yaro ya kama uban sai ta duka ya ce yau ba yau baba shi ma baban sai ago yau baba shi ma baban sai ago to sai dai yanzu wajen tsohon nan ya ya ji abin da zai gaya masa to Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa uban mu Adamu fa ata Adamu rabbahu fadawa bawan sa ne amma mu ga Adamu uban mu ne girmama uba wato ladabi ga uba yana nan waje ba a kanmu makamuna abin da ya dace da mu mu ce sun majita ba sai Allah ya zaɓe shi rabu ubangiji makama alai ya yace masa wa'ada kuma ya shirya da shi Allah tabaraka ta'ala ya zaɓe shi bayan haka kuma ya yace masa kuma ya shirya da shi tabaraka wa ta'ala Allah ya kulu wa ata adam rabbahu kaza ko da Allah ya ce adam fa ata adam rabbahu kaza amma nahanu muku abinda kunnan mu yake ji wa lisanu halina abinda bakin mu bakin halin mu yake iya faɗa sun ma ji tabahu rabbahu wa taba alaiwa kai ba ku ji abin da ya ka fa ka ada o sun man tabahu sun man tabahu rabbuhu fa taba alaihi wa ada abinda Allah yake kenan kai ba kai ne baka ji ba sun man tabahu to wannan shine muhammad adam at-tawwab Allah shine mai yawan karban tuba tabaraka wa ta'ala yutlaqu wannan ana faɗa kuma bai zo cikin littafi ba amma mutane suna cewa irin wannan magana suna kiransa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina kyakkyawan kyakkyawan aikin kubutattu mummunan aikin makusanta ne kyakkyawan aikin kubutattu ana cewa bukadan sarki yana gaban sarki a kwance yana ta kirari yalla yalla ba a kalmi sai dai da rawani yana nan ya zube ya yi fara a gaban sarki yana Allah bai to shi kenan sai a ce ga wani soja zai zo ya gaida da sarki ko ga wani komanda ko ga wani abu zai zo ya zo da sarki zai ce kaka zo ka shi zai ce kaka har ba da zai shiga da shi sabi da shi mukamin sa ne haka kuma in ya shiga da wannan ne haka ya girmama sarki to sannan haka zai zo ga wani sarki ke da sai kuma ya tsara wa sarki kuma ya buga a sarki kafa wai shi kuma ya girmama sarki kenan shi ba ba da yana ganin ka awa wannan zai mutumin banza ne ya zo gaban yana tsaye da takalmi kuma ya buga tsaba wannan ai raini ne ta shi kuwa kaga wannan kyakkyawan aikin sojan nan ne amma shi ne mummunan aiki kuwa wajen bafadi to hasanatul abrari ta ji atul muqarrabina yawa akwai abin da su kubutattu su ba komai wajen Allah tabaraka wa ta'ala sun yi to mafukanta kuma suka ai abin bai yi ba to Allah tabaraka wa ta'ala shi mai yawan tuba ne a tawabu mai yawan tuba a tawabu mai yawan karban tuba yake zaku alallahi ana tukansa ga Allah ya kasara su kabuli saboda yawan karban sa tuba tawbatal ibadi tuban bayi yuqalu ana faɗa lil abdi gabawa ta'ibun wa tawabu mai tuba mai yawan tuba wa yuqalu billahi shi ko Allah ana cewa tawabu mai yawan karban tuba wa la yuqalu billahi ta'ibu ba a cewa da Allah mai tuba sai dai mai yawan karban tuba ni kullum hadi
ومن أهبطوا منها جميعا amma sai muka ce in bi ku saukar na daga cikin aljanna na ayyukan aljanna daga cikin aljanna jami'an ga baki ɗayan ku karrarahu Allah ya tsaka mai zancen li a ifa alaihi dan ya raba a wato ya kada adabi akan wancan magana da ya faɗa fa in ma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ya hakuri sai Adamu yanzu kai hakuri an sako da ne kai kadai Jibril yayi ma hasada ya koro ka daga cikin aljanna amma kai hakuri sai iblis yayi kuka shine dai a tsararre yanzu kuma yayi muka hasada ya sako da kai daga cikin aljanna kuma ya nuna muku tsiraicin ku to yanzu za ka yi ta haihuwa za ka yi ta haihuwa yanzu kai kadai ka fita amma za ka dawo da rundunar aljanna ba balama da aka yi ba kai kadai yadda ka fita amma yanzu za ka dawo kuma kai kadai gayya kai da annabawa da mursalai da waliyai da shahidai da arifai masana Allah kuma haka za ku zo ku cika aljanna kuma ai ta jira cikin Allah har wannan ya fi hakan na mutum ɗaya ne kawai cikin wannan cikin wa'azan mai zai da ita haka komai girman gida aka kai ka kai ka haka ajiya ka ji ba daɗi duk ka farki kan kama amma aka kai ka tare da jama'a kuma masoya kuma ana kawai ai shine ma daɗin aljanna ci gaba gida ya haƙuri Adamu kullum haka domin haɗa jami'a nuka ce ku sauka ci gaba gida sai ma ya ce na kullu ne gudan idan shari'a ta zo muku da duni da gwajena kitabu littafi au rasulun ko ma'aiki kamar ta bi a hudiya wanda ya bi shari'ar nan tawa annabi ne ko ko littafi ne fa amana biye iman da wa amila bi da'ati ya aiki da dina wala qawmun alaihim ba tsoro a gare su wala ya zo za su bakin ciki ba za su dawo inda aka fitar da su والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا أما أنت سوى كافر سوى كافر سوى الله تمنى الله صلى الله عليه وسلم كذبوا في الحية هذه آياتنا تعلم لتتفنى النام كوكو عن نبان النام أولئك سوى إن أصحاب الليل ما أبو تاو تاني هم فيها كان جنة سنة تدوم أتكي ما كسونا ذاب دونا أتكي مجال نهار أبدا الخلود الله يكي خالدون ذاب دوم أتكي الخلود abinda larawa suke cewa kuludu almukutu zama a tsawili mai tsaho amma za a iya fita wannan shine kuludu zama mai tsawo amma za a iya fita walau nan ya kun dawama ko da bai zama an dawama ba la yaktabi dawama domin kalidina ba ta nuna an dawama ba sai ana saboda haka ne qala Allahu bi ba'd al-ayati Allah ya faɗa a wata ayoyi kalidina fiha abada za su zauna a cikin ta har abada da ba a ce abadan nan ba kuludin nan bai nuna har abada ba kenan amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kalidina fiha abada za su dawama a cikin ta har abada law kana al-qulud da fashin kaliki na biya yi zan bil kududi da'in yanzu za su zauna har abada kenan la ma'taju da ba su aka ba ila abadan da Allah bai ce abada har abada ba ma'ana dai za su zauna a cikin wata har abada kenan yanzu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون ya bani isra'ila ya yayan yakubu annabi yakubu alaihi salatu wa salam shi ne isra'ila abin da ya sa aka samu isra'ila saboda tafiya yake da daddare shi mai tafiya ne da daddare don haka aka sa wa tafiyar manzon Allah ta tarafin nan Isra'i shi mai tafiya a dare Isra'i kenan da shi sa aka sa mata Isra'ila ko ko Isra'ila Siriyaniyanci ne wa ma'anarsa Abdullahi bawan Allah ya ƴaƴan bawan Allah ko ya ƴaƴan mai tafiya da daddare to annabi Yakubu alaihi salatu wassalam ake nufi lamma kasta kissatan lamma kasta inda Allah ya kissanta mana ya ba mu labari kissata kilabati Adama wato labarin kalifancin annabi Adam sallama bani Isra'ila sai Allah ya magana da bani Isra'ila man asaran nabiya wanda suka zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minhum daga cikin su Allah yake cewa ya bani Isra'ila ya aulada Yakuba ya ku ayin Yakuba uzkurku tunan ni'imatiya ni'imomi na allati an amsa alaikum wanda nayi ni'ima da ita a gare ku wa ala abaikum nayi akan iyayenku min al-injai na daga tserar da ku daga tekun fir'a daga teku kuma na halaka fir'auna Allah tabaraka wa ta'ala ya tara teku bani Isra'ila sun shige makiyinsu fir'auna da jama'ansa suka zo suka shiga Allah ya nutsar da su wannan ni'ima ce Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ma'ana waɗannan na zamanin manzo Allah ba da su aka yi wannan ba amma jika abinda kakan da yayi kaman har yau akan sai kuma su ta alfahari da kakannin nasu to ku tuna abin da wa kakannin nan nasu na farko na dara musu teku sun shige fir'aun ya zo makiyin su na jilmiyar da shi wa falakil bahari wa min injari min fir'auna na farko na tsirar da su daga wahalar da fir'auna ya dinga sa yanzu dai ka ga irin gine-ginen nan na misira wannan fir'aun din nan da lagyaɗa da lagyaɗa din nan irin ta misira wanda wayansu ma sai suke haka Allah ya ci duniya da ita amma ga dubbanin Isra'ila ne aka dinga duka da su suka gina ta wannan duwatsun da aka dinga ɗorawa ko da yanzu zamanin irin wannan na'urorin da ke ɗaukar dutse to ƙarfen da zai ɗaukan wannan tantin wannan duwatsu abu amma da sun mutane da suke ɗauka akan sai sun kai bani isra'ila su suka yi wannan wahala to na tsayar da ku daga wannan wahala ta fir'auna ɗaya kenan wa falakil bahari da jara muku teku kuka zo kuka shige biyu kenan wata zuyilil gamani da na sa agiri ya dinga muku inuwa lokacin da suka shiga cikin imuwa din nan fiye uku kenan wa gairi zalika wa'yansu wannan daga ni'imomi Allah ya musu ni'imomi da yawa bani Isra'il Allah ya musu ni'imomi da yawa sun kafu cewa Allah da yawa ni'imomi na da yawa wa gairi zalika bi an tashkuruha ku gode mata bi da'ati da bina Allah zakara Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗa fi hadhihi surata a cikin wannan sura النعمة نعمة التي أنعمها وتهي نعمة على بني إسرائيل على أن يعقوب بني إسرائيل وهي عشرة نعمة يهودا غوما قابلوها بعشر من الكبائر suka biyan mata da munana wai shi ne godiya in Allah ya musu ni'ima yana shirin gosu gode sai su ƙara ma baƙanta masa ma ita ce godiyar ni'imomi guda goma sai da suka yi munanan ayyuka guda goma mu'amala wa illan ni'imomi guda goma fa anzalallahu alaihim sai kuma suma Allah ya saukar musu ashara anwa'i min al-ikab suma Allah ya saukar musu azaba kala kala har guda goma an musu ni'imomi goma sun butulce goma Allah ya saukar musu nau'i nau'in azaba goma wa kulluwa dukkan da biya bi surati Allah yana kawo ta a cikin wannan sura na farko ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala yawa bani Isra'ila kamar yadda ya faɗa a nan al-inja'i min fir'auna Allah ya tsayar da su daga fir'auna na biyu Allah ya dara musu teku bayan sun gudu daga fir'aunan Allah tabaraka wa ta'ala ya dara musu teku suka shige gaban su teku ne da dama da aka tashi gudun Allah ta baraka ta ce da Allah Musa ta hanyar teku to shi jana annabi Musa da aka tashi gudu kai ne fa za a gudu ba dan daukatawan Allah ba na annaba mala kai ne za a gudu sai aka ce to bi hanyar teku don ba hanyar teku aka ji wani kai a ra'ayi shi kai annabi Musa a tunda Allah ya ce ba hanyar teku ya ba hanyar teku shi kai nan Fir'auna gari ya waye ya aka yi ai bani sai da bayin nan namu ai sun gudu yanzu aiki mu za mu dinga kenan Fir'auna ya ce zancen ba za kenan duk a fita sai da ya fito cikin dubu sau dubu su miliyan suka fita da fir'aunan su dubu miliyan suka fita suka ba annabi Musa shike nan bani Isa suka raga hayaki da kura ta turnike bayan ta aika fir'auna nan cikin rishina ga teku gaba kuma suka ce inna da mutu da ku Musa an gama mu an gama sai da wanda kasan basira za mu gudu ka rasa inda za ka bi ka biyo teku shi ke na inna da mutu da ku an kama mu an gama ala inna ma'ira zai kai ku bari ubangiji yana tare da ni sai a zai shi yadda yadda za a yi ita na Allah ya ce da ki ruwan da sandarka ita na Allah Musa ya ce ki ruwa sandarka ina da daka ba dan gefe ba a duk Allah ya umarni yana dan daka ruwa shi kenan sai ruwa ya dari sai ga hanya misal famfa na kasai da ke kusa na tarewa sai da sai hanya goma sha biyu kabilolin nan na bani misali kowace kabila ya da sama hanya sai sai da kafa hanya duk yana suka zo suka shige karshen bani isra'ila ya shige karshen rundunar fir'auna farkon rundunar fir'auna ta kawo har fir'auna ya zai haba ruwa ma ya san sarki ruwa ma ya san sarki ma da gashi na hanya yake nan malam shi kuma ya kuna cikin teku bani isra'ila na karshe ya fita na karshe na bayan kuma mutanen fir'auna ya shigo shi ke na ruwa ya lullube kan wanda shi ya hun yana jami ma ga shi ya kai abin da ya lullube suna daga teku ya lullube to wannan ni'ima ta biyu kenan wata zulil gamani lokacin da Allah yake shiga a riha suka ce ba za su shiga ba Allah yake to wallahi yanzu kuma sai kun shiga kuma na hana ku shiga Allah ya ce shiga suka ce ba za su shiga ba Allah ya ce kuma ni na ga dama sai an shiga kuma na hana ku shiga sai kun shekara arba'in ba ku shiga ba kuma na sa son sai kun shiga shi ne suka dawo sai sun yi tafiya kwana guda suka kwanta an gaji an gaji a yadda zango ana wajen a yadda zango gari yana yadda sun dawo farko inda suka yi shekara arba'in duk tsofaffiyar da suka mutu a cikin tafiya har annan musa ma ya mutu a cikin tafiya har annabi harun nan ma sai da ya mutu a cikin wannan tafiya sai yan samari da aka shiga da su masu shekara talatin ko arba'in ga su in ka tsara shekara an shiga da masu bakaken gashi amma ka haure ga su ma duk tsofaffi aka fita da su to to wannan kenan to a ana cikin wannan timuwa suka ce ai rana ta dame mu Allah ya shiga hadiri na zai sai muku inuwa yanzu ta zama cikin inuwa kuma to aka sa hadir ya nemi su inuwa wannan uku kenan ko da kuma ya fi musu da Allah ya kuma a fauna an ku can an je za a gode wa Allah da su suka yi faɗi wannan mugayen magana suka ce ai sai an nuna musu Allah din amma kai Musa ka zo ka dinga wata magana kace kana magana da Allah wannan ai goge ne sai mun gaji da idan Musa aka wanda ya ba ma ka ba kuma sai ka tsawa ta karbe su a sha'anin Jibril ya daka mu a duk suka mutu annabi Musa ya ce Allah ya dinga kowa wajen bari ka ila ra'ayi su ce na ebo manyan su na zo na kashe Allah a tashe su a tashi sun ma Allah ya ce ya yafe musu Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe musu wannan ya fi yake ne Allah sana aka tashe su wa gufran kaɗaya da gafarta zulban su zulban su da zuwan annabi Musa da attaura da kuma da suka ji kishirwa a wannan dai tafiya annabi Musa ne mai Allah ya shayar da annabi Musa ya musu addu'a ruwa sai Allah tabaraka wa ta'ala yake da annabi Musa ya daki dutse da sandar da shi kenan annabi Musa ya daki dutse sai ga dutse ya zama gidan ruwa kan famfo goma sha biyu hanyoyin ruwa goma sha biyu sun suna fitowa daga cikin dutse kowace kabila ta samu wannan wannan ni'ima na bakwai kenan to a ni'ima ta takwas kuma bayan an mutsa wannan sun mutu Allah ya sake tsatsan su ni'ima ta tara kuma a cikin tafiyar suka ce to yanzu kai Musa mu da muke tafiya ya zai abinci kenan mu da ba nan ba gari ne da mu balle mu tsaya ruwa ma kaza kaza annabi Musa ya addu'a Allah yake shi kenan za a dinga saukar da abinci duk lokacin sai abinci sai a sauko da tanjirin din lemo five alive a sauko da shi da kuma soyayyen yan shila wa ɗaya su mana da soyayyen yan shila da tanjirin eh sai a duk kayan daɗi gari nan sai a saukar to da wannan ni'imomi da aka yi musu shine wato na wannan manna wa salwa wato da tanjirin na abin zaki da kuma soyayyen dan shila da ake saukar musu to sai Allah ya faɗi kuma abubuwa goma munanan abubuwa guda goma da suka yi godiyan wannan ni'ima da aka musu ma'ana butulci da suka yi su ko wannan da aka ce shiga wannan da aka ba su a taura aka ce ku ce mun ji mun karba sami'ina wa a ɗana gufrana ka ba mu abin annabi Muhammadu kenan ba muka ce mun ji Allah mun karɓa su kuwa sai suka ce sami'ina annabi ya ce ku ce da Allah mun ji mun karɓa za a fara kaza a ina ne mun faɗa Allah ya kaji ce zuru fina to kai mu ana ba suka ce sami'ina wa a ɗana mun ji mun ci wannan amma na wurare ya ɗauka za mun ji mun ci mu bayan mutane ne tsakaninsu da Allah ma ka ji balle wani ɗan adam bare suna kaka falasina kullum su gani suke ma ibada suke yi Allah ma kaji yadda suke da shi. To ɗaya ke sun ce sun ji sun ki wacce ta zuwa hijira da kuma bayan annabi Musa bayan Allah ya tsayarar da su duk wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu. Annabi Musa yana tafiya karɓo littafi su kuma suka yi maraki dan samiriya musu dan maraki suka koma abotar dan maraki. Sai ai ga Allah Musa ya manta ya tafi wajen Allah daban kuma zai je ya karɓo littafi. To, ka gani ko? Shi kenan suka kera dan maraki. Da faɗinsu arin Allah a jaharatan mu ta kawo ka ta wani gunguni ka ce da Allah kake magana na wani shi a sarari mu gani sannan za mu gaskata mu ce da Allah kake magana shi da kuma canja magana da ake horon su da sun Allah ya hore su da wata kalma sai canja ta da wata muguwa muguwar kalma kaga nan samina wa dana haka ce sala suka ce samina wa asaina an ce kuma su shiga su shiga wannan kofa ariya suna cewa ittaqu Allah ka zubar da zunubanmu, haifafin Allah ka zubar da zunubanmu, ke tsarai kuwa za mu faɗa. Me za mu ce, haifafin Allah ka zubar da zunubanmu, ke hinkacin alkama Allah, sai da Allah ana neman abinci, ta je wai ana ta a zubar da zunubi. Hinkacin, hinkacin, hinkacin Allah ka zubar da zunubanmu, ce a hinkacin za a ce, ku ce alkama ka zubar, ba wai abu. Kuma aka ce shiga, suna mai sujada, ta ce, oh, mai sujada ko? yana ba goshi za a sa ba sai a kan zuwa gunmu ma za a shiga sai ta ruka ban yara suna ta zan zuwa sun shi wai dai a suna auren kai ka abin da Allah yake su wannan to su kishiyan wannan za su yi wannan wanda Allah suke tabaraka wa ta'ala wa qawlihi da fadin su lan nasbira ala ta'amin wahid sun ce aka abinci ana ta kawo wannan dan shiloli da wannan kayan zaki dinnan kayan shaye-shaye suka ce kai a ga Allah lan nasbira ala ta'amin ba za mu hakura da abinci daya ba kowace dai soyayyen ɗan shida da kayan daɗi waye da abin a kawo kankana da kafannuwa da gurji wannan kwakwamba ɗin nan da suke ji ba shi ne da ga ai yau su so so sun tura tun ba shi ake cika ba su ba ma ka kaso sai ka je ka ga gurji a ciki ka ga kwakwamba ko da dinga ganin duk abin da suka roƙa kenan duk ni'imar da Allah su so ke ba su yadda ba sai dai aka irin waɗannan to da cewa lan nasbira ala ta'ami wa za mu hakura akan abin shi guda ɗaya ba da canza maganar Allah Allah ta wara ta hanyar da wata ya canza ta kuma ke daga Allah ne wa tawalli da ba da bayan sa Allah haƙi ga Allah ba ta gaskiya ba da zuhuri bayan bayyanar sa da kuma kekashewar zuciyarsu da kafircin su da ayoyin Allah annabawan Allah da sabansa wa qatluhum lam bi'a abin da muni ma annabawan ma kashewa su wa qatluhum la kashewa su annabawan ma an taɓa cin kasuwa a bani isra'ila da suka kashe annabi saba'in sai da suka kashe annabi saba'in bayan Allah sabon wannan annabawan mutane ke suka haɗu za su mutu azi su wajen ɗari da saba'in su kuma yanzu ba zai kashe annabawan Allah ɗauri da ku ya yi yawa annabi ko wajen Allah kwar da jehovah su ma a ƙara da su su ma a kashe su duk gaba ki ɗaya to amma su kuma azabobi guda to wannan halayen su guda munanan abubuwan su guda goma kenan su kuma azabobi hukumomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu guda goma na farko Allah ya buga musu kaskanci duk inda bani Isra'ila ya kaskantacce ne ai ha gani yau a duniya yau kowane bature yana da gida amma banda bani Isra'ila kowane bature yana da gida Ingila sunan Ingila garin su ce az masarauta ce da su amerika turawan amerika na kasu har masarauta ce da su rasha turawan su na nasu ne ko ina amma wanda bani isra'ila bani isra'ila yahudawan amerika yan amerika suna ta ba kasar ku bace za ku fita ku bata wa'anda suke zaune a ingila ana cewa ba kasar ku bace za ku fita ku bata wa'anda suke zaune a rasha ana cewa ba kasar ku bace sai da kar da kar da kar da faɗa da waye da yaudara da cin zaji aka ebo su aka aka buge su gaba sarki aka buge su kasar falastina aka ce ai iyayensu asali ai daga nan iyayen suka fita to ba gidansu nan ma falastina suka ce ƙarya ne ba gidansu bane ai Allah tabaraka wa ta'ala ya kore su bukutun nusa ya zo ya rusa ɗakin da Suleiman wannan gidan da Suleiman ya yi shi iyayen nasu ma ai bukutun nusa ya zo ya rusa garin ya rusa duk wannan abu an ce sai da ya kayan rakumi rakumi dubu sau dubu sai da ya rakumi miliyan na dinari bukutun nusa na daga wannan duk wannan gini da surar nan da ke faɗa da Suleiman ya dinga ya bukutun nusa da zai rusa saboda zalincin su Falastinawa ai Isra'ila ba gidan su bane ga nan kullum Palestine suna jiban su da dutse su kuma suna harbe su ba gidan ku bane ba gidan ku bane shi bai yi yace ai ba a kauda su da kan kasa ba duniya ba ta zama lafiya ba kuma gaskiya ne ya faɗa in ba a kauda su aka da kan kasa ba duniya ba ta kaga Allah ya buga musu kaskanci gida ma ba su har yau bari Isra'ila ba kuma ko ina hagani ba su suke gine-gine su ne da shirya mulki din su duk wani kan su suka gani suka shirya su amma su sun kasa shirya wa kansu ko gida ma su samu saboda Allah ya buga musu talauci Allah ya buga musu kaskanci wal maskanatu Allah ya buga musu talauci kudin duniya kusan su su suke cinikin sa su suke biya shi amma ba gani abin a wajen su duk inda za a ga bani Isra'ila ya hude sai ya ganshi wani firgitaccen mutum sai dan gajeren wando ma ba tura ya sa dogon wando da abu ya shiga kirki ya yi kot da bani Isra'ila ya sa kot abokan kowace ta kaji duniya a iska daga yar almarar kawai sai ɗan gajeren wanzu ko ina ko an so suka gini a ɗaura kan su kan hanya a kan gini wannan abin da Allah ya buga musu ce ne tabaraka wa ta'ala wannan kaskanci da wannan talauci ba zai ba su har tashi gyara biyu kenan sannan Allah ya yi fushi da su man ga zuba alai Allah ya yi fushi da su uku kenan uku kenan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora musu haraji Allah tabaraka wa ta'ala ya sa sai da aka kwace kasar ta su zamanin sai na Umar ba kuma sai su na kasu ma yadda aka kwace aka buga musu haraji aka buga musu suke ta bayarwa to huce huce kenan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya aure su kashe kawunan su lokacin da suka bauta a dan malakin nan duk za a ga wannan sura da za ta faɗa da suka bauta a dan malakin nan annabi Musa ya zo biya musu yake nan duk halaka ta same su suka ce to roƙon mana ubangiji ya gafarta bana annabi Musa ya yi Allah to sun ce suna so gafarta musu da ai gafarar tasu su yi yaki su karkashe kawunan su kaji gafarar tuban sanda kenan kun gode Allah da mu yanzu da kaji a saka hulla shi kenan an gaba su ko tuban su sai sun karkashe kansu faqatulu anfusakum ku kashe kawunan ku zalikun khairul lakum inda bari shine tuban ku kace yanzu wani ubansa ne ya bauta dan malakin wani ɗansa ne wani ƙadansa wani wansa sai yara ne ya karkashe kawunan muna kallon mutum ya mace ubansa yana kallon shi ya za a yi Allah ya tori kenan zan muku dare sai ku sama kama ta cikin duhu duk dai wanda suke abin za a kaje shi yake nan wani hadin ya taso ya baki kira a gari shi kenan aka yabi da ka lalima ka ji mutum kai ka kirɓa ma wuka shi ma da ya lalubu ya ce ya kirɓo ma wuka haka aka yi dai haka aka yi dai sai da annabi Musa ce shi an gama an ce ya karkada zaninsa ila lawwa a tawbi sai da annabi Musa ya karkada zaninsa ila kuma Allah ba ya ga musu to shikenan a ce an gama to shikenan sai da aka to za a fara kowa ya shiri aka yi shiri sannan annabi Musa ce kuma da aka gama Allah ya to shi ne musu kuma an gama aka ce an gama sai hajiri ya yaye sai gashi an kashe mutum dubu saba'in a cikin su cikin wanda duk wanda ya bauta wa dan malakin da aka to wai shine Allah ya karɓi tubansa shi da Allah ya karɓi tubansa wannan azaba wato azaba ta ta hudu ta biyar kenan sannan azaba ta shida Allah ya shafe su ya mai da su burarruka akwai wanda suka jawo mai da aka shafe su aka mai da su burarruka wal kanazira wani kuma aka mai da su alfanjirai akwai wanda aka mai da su burarruka aka mai da su amma ba su ne wannan burarruka ne yanzu wani san kwana uku kawai suka suka mutu wanda aka mai da su burarrukan nan da wanda aka mai da su alhanzafin nan bayan kwana uku duk sun mutu wannan guri halittar Allah ce ba wa'annan bani Isra'ila ne Yahuda da wannan alhanzir ba wai wa'ancan bane wa in zalil rijza sannan Allah ya saukar musu da annoba kwalara ta same su akwai lokacin da Allah ya saukar musu da annoba sai da ta girbe kusan cilin al'ummar ta ta bani Isra'ila yana sama daga sama sannan da su yi musu tsawa su yi da ya musu tsawa da kuma Allah ya haramta musu kayayyakin daɗi duk wani daɗi za a ga haramun ne wajen bani Isra'ila ta kayayyakin daɗi abin tsatsarka ne a kansa amma fadin zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibati muhillallahu saboda zalincin su Allah yake na haramta musu dada dan abubuwa da da abu su ba san jahannama ba su ba san girman Allah ba su ba san kai ba amma suna kayan daɗi ko da sun yi sai Allah ya tsawo kai annabin su ya musu na haramta kaza ka ƙara shi shine shine sakamakon laifin da sun kuma buga wani laifin sai Allah ya tsawo kaza din da kuke ci shi ma na haramta haka haka kafin annabawan bani Isra'ila su kare sai da ya zama kusan komai an haramta bani Isra'ila. Sai da annabi Isa ya zo sannan ya ce, wani uhilla lakum ba'adhan ladhi hurrima alaikum. Ni Allah ya kun ne in kun bi ni zan halatta muku wani dan abin da Allah ya haramta muku. Shi ba duba. To annabi Isa ne a cikin girman annabtarsa ya zo ya dan sauƙaƙa bani Isra'ila waɗansu hanyar da aka yi musu. to shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yazo ya bawa an gudu sarafin wa naga lalan da shikara shi duk gaba ɗaya zuba duk da yahudan da ya bi annabi Muhammad sai an zubar da wancan wa yadau anhum israhum wa naga lalan da shikara alai zai kauce musu wannan nauye nauye a kansu da duk wannan hukumin kanji da wahalar nan da Allah ya mutu da sun ba annabi Muhammad kar amma kuma sun kibin sa ga dadi waye mutum ne yake bari ka zo kwance shi saboda tsabar iya tafiya tsabar tafiya da ya amari har ya kasa tafiya ma ya manta an kwance shi amma tafiya yake irin ta yan mari da sun ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi kenan duk annabi Isa ya iya sauke wani amma annabi Muhammadu shi ko darajar sa a wajen Allah du za a yaje sallallahu alaihi wasallama to su kuma wato an wato su bani Isra'ila bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala haranta musu abubuwa na daɗi sai ya haramta musu wa'annan su ne azabobi guda goma da Allah tabaraka wa ta'ala yau bani Isra'ila na zamanin annabi Musa to shikenan sai kuma bani Isra'ila na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zauna da sunan Madina da kuma na zamanin duka baki da su ma suna da miyagun laifukan su su kuma laifukan su da Allah ya faɗa koyewar su gaskiya duk su kuma manzo Allah zai cikin littafin su duk sun koye sai ce in mun ga in mun ga mutane ai sai su fi shi kenan أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعاتبكم بإن ربكم yanzu ba dinga gaya musulmin nan ya mata Allah alaikum abinda Allah ya sanar da kuna daga tsohon manzo Allah biyu ha su kun dan kama muku wuta inda rabu ce ya aka kun har ku ke dinsa da in kana kai ku kuje karanta littafi shi annabi ne ya shi ka ai shi ka ji ka ji ka ya ta fada sai mutum Allah ya ce arifuna kama arifuna abna sun san manzon Allah yanda suka san ya'yan tabaraka wa ta'ala amma suka ce koye gurbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun canza maganganu din da fadin su su yi fakat har yanzu ba ta ce azami indillahi daga Allah take da da su kuma kashewar su ba kashe annabawa su Allah ya kiyaye annabi Muhammad wallahi ya asmi kamilan nas amma su wata hila su su kashe shi amma Allah ya kiyaye shi in kira shi banu kainuka sun kirawo shi suka zo za a yi wani abu suka nuna ma wani waje suka ce to zauna nan aminu za mu je mu ɗan yi shawara mu zo sun sa wani ya hau kan gini ya je ya jego manzon Allah dutsen nika a kansa dutsen nika na dutse suka ce je yeye ya jego dutsen ya manne ma a hannu yeye ya jego dutsen ya manne ma a hannu ya kasa sai mun sun yi riba rike nan sai da ya biya daga kan annabi ya kalli cikin gidan sai ya ce to har yanzu ya sake ni kawai kawai sai ya jego kawai sai dutse ya faɗo kan ɗansa sai ya jego shi da ya sa ihu ai Muhammad ya kashe mutum shi an kashe wa kanka ai ga yanda aka yi kafin ma ya zo annabi ya tashi ya ce ta Jibril ya gaya min tashin da wajen ga abin da aka shirya ga abin da aka shirya to duk yanda za a yi kashe annabi sun shirya amma Allah ya kiyaye shi ba da aka wanda kashe shi ya sallallahu alaihi wasallam to da suka ga bayan da za su kashe annabi kuma sai bala'in ya koma kan sai suka dinga kashe kawunan su shikenan sai suka kashe wasu kawunan su da kuma fitar da kawunansu daga cikin gidaje sai a zo a yaki kuɗi su banin nasara na wato banin nasiri da ƙuraisa shi kenan ɗaya abokan ausu ɗaya abokan kazaraju idan faɗa ya sai tsakanin ausu da kazaraju sai su ƙuraisa su shiga a wajen abokansu su ma banin nasiri su shiga wajen abokan sai a gwauza yaki su kakkashe kawunansu su kokkone gidajensu sai kuma duk inda aka ɗaure suka zama bayi sai kuma su je su ego kuɗi sai a zo a dinga siyan su to ni ku kashe su kuma kun san za ku je su a'a kisa dai ba komai amma kuma a taura ta ce kan mu ba su yahude a bauta shi sa muke siyo su ka kuwa bai yahude a bauta amma ba ta hana ku kashe shi ba to kaga har yau wannan hankali ne da yahude kenan sai su zo tunna yaki a tunna yaki a iraki a tunna a afghanistan a tunna sai an karkashe mutane an babbata lantarki an babbata ruwa sai aka to goma da lissafin shi ne aka ji tausayin su za a kai taimako za a kai kaza wai wannan taimakon da ka ai yakin man ba zai zafin shi na tabar kudin ka amma da ka ta rusa garin ka ai yakin man ta rike hannun mugun da zai rusa garin kafin ta kai taimako to har yau kula ga ake a zo a bubbuge ku sannan ko sai a kakkafa muku yan hemomi redu kuro da waye majalisar ɗinkin ya za ta taimake ku za ta yi waye ku da ka a yakin mana to haka suke yi su kakkashe kawunan su su tattaure kawunan su kuma sai su kai kuɗi su zuciya in an ce dan ne sai ai a taurata ta ce kan mu baro da yahude a bauta a taurata gaya mana haka to wannan giya daga cikin sharrin su to da kuma faɗayin su a bisa rayuwa bai wuce zai son mutuwa so yake yayi shekara dubu so yake shekara dubu ta haka Allah da ya yi ya yi wa lazina hadu in za an tumu Allah kuma auliya wa lillahi min dun nasi fata wan nawul mota ko ba kun ce kun ayan Allah ba na sha'abul lahi muktar haka suke cewa su ayan Allah ne zawa bu na halu abuna Allah wa ayyuka wa ayan ko inda suke faɗa in dai dan Allah wai da yahudi in ji ba shi sai rayu kowa ba ya mutu wai haka aka sauka musu a wannan ƙarya ne kuma laysa alaina fi dinina sabilun su kaje balarabe su kudin balarabe ma ibada ne a wajen su ya da suke faɗa. To haka suke faɗa. Allah yake sa to shi kenan ƙarya ne to in gaskiya ne ku mutu ku taho waje na mana ba ku ce a ɗan ba ne ai ba ku taho waje na ba sai ku mutu ko to ku zo mutuwa in gaskiya ne wala ya ta manna wani abada Allah ta za su so ta ba abada sun san ƙarya suke yi kuma in ƙarya shi kenan ka taho wajen sa mana to ba su yi wannan ba ga su da kin mutuwa wato faɗayinsu a bisa rayuwa da a su da jibrilu ni wajen tambaya Muhammad wai ya yake kamawa hari da manzon Allah ya ce din sai to amma ni da mani ka izini da amma shi ai maki mu ne duk awar da aka dinga yi mu suna mutuwa shine mu su za mu maki mu irin wannan da ba Allah ya man kana aduwa da jira fa innahu nazalahu ala qalbika la huwa sadika man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa jibril fa inna Allah aduwa likayri aka mu din da ba za fa da bi ma ban san insha Allah tabaraka wa ta'ala da kuma bin su masu tsafi wato tantiri bokai abinda suke yi kenan na zamanin Suleiman da aka dina da fadin su mu ƴaƴan Allah ne da fadin su hannun Allah yanzu ba tayi kauro yanzu ba hannun Allah ba rowa take yi ba in ka an roka an roka yanzu ba komai wai billahi magalu da Allah ce gullata fi Allah ya kukushe hannun su bal ya dawo hannayen Allah ba su da tsani a jin kuɗa suke yi su yana siyarwa kai zai sha yanda ya ga dama tabaraka wa ta'ala Allah ka siyan mana bal ya suke yi gullata fi to kuma na zamanin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama su kuma suka faɗi irin waɗannan miyagun abubuwa to ya bani isra'ila ya ku yayan yaqubu ya ku yayan aulada yaqubu yayan yaqubu uskurni mati alaikum ku tuna limomi na allati an amsu wa tanayni ma alaikum a gare ku wala abaikum da iyayenku yin al-inzai daga tsayar da su min fir'auna daga fir'auna وفلك البحر كتاري مسكيكو وتسجيل الكمال كما تسعى جرجي مسكينوا وغير ذلك تونوانا بأن تشكروا أكو جودي متى إذا أتيت بينا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الله بدا سورة سورة النعمة نعمة التي أنعمها وتيك على بني إسرائيل بني إسرائيل وهي عشرة قوم شكرا أنت بك فلا أبلوا تلك مقابلة وانا سكبير وادو rama wa'annan ni'imomi bi ashirin min al-kaba'is daga munana guda goma fa anzalallahu alaihi asharata anwa'in sai Allah ya saka musu nau'i guda goma min al-ikam ne daga ikabi wa kullu hadukka tabi'a bi surati Allah fa ta a cikin wannan sura wal yahudu yahuda al-mu'asirun wanda suke zamani da lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi manzo Allah anama Allah alaihi kuma Allah ya Allah ya musu ashara an gomin ni'imomi guda goma aidan kabaluwa su ma suke mukabala da ita bi ashir kaba'isa da munana guda goma fa aqabahum Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya musu azaba uquba bi ashrat anwa'i da nau'ika guda goma kazalika su ma kama haka min al'azabi na daga azaba wa sababu hikayati hadhihi sifati sababin da Allah ya faɗi wannan mugayen ayyuka na iyayensu min aba'in daga iyayensu annal yahuda su yahudawa kanu na sun kasance suna tsarkake aba'ahum iyayensu wa ya ta kiduna suna gudu cewa annahum mustaqimuna wa madaidaita ne wa annahum ala ta'ati la iyayen su akan bin Allah suke irin annabi ya yi musu magana sun kai ba ka san mu bane mu da an ware ƴaƴan lawi za ka gaya wa haka ƴaƴan yahuda za ka gaya kai ki da annabi alfahari kuma wa iyayen nan nasu ne ba suka bubbuge su kuma suka je fashi a rijiya fa duk abin da ya faru zuwa su zuwa din nan ba duk ƴaƴan yakubun ne ba suka yi wannan amma duk da dai bayan Allah ne annabawa ne da abu amma dai za su kai wa annabi alfahari sai Allah kuma ya tabbata dama ana cewa kakka zagi tsoho na ta aji wannan a fannan ne da kakka zagi wanda ya fi ka shekaru kila akwai wani bankada a gidanku zamani ya yi sa an rufe ta baka sani ba kana zago wani tsoho ce wai dan waye ne ne ne mai mun awa a ce dan waye kai ba ka san kaza kaza kaza kuma ya kaji kuma kana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma iya yana ta har ka ja mana ka amanta abin nan gashi nan to Allah shine khairul warisina Allah shi halitta kowa da kuma halitta duniya kuma kowa zai mutu ya san abin da ba sani ba to kuma kana annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyayensa Allah ya ce oh annabi Muhammad za ku to iyayen ku ba su ne aka yi kaza aka yi kaza kuma sai ga su kuma ido ya daina fata sai ga su ido ya daina fata sun zo suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato alfahari da iyayensu wato suna girma iyayensu sunna suna cewa su masu girma ne to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ta ba wacce ya ta ba da labarin iyayen ba iyayen naku ne masu kaza ba ba iyayen naku ne masu kaza ba wa bi hadhihi al a cikin waɗannan ayoyin arabu suka san anna aba'ahu iyayen nasu kanu gaira mustaqimina kai ba madaidaita bane Allah tabaraka su kuma ya banka da musu asirin iyayen nasu kaji uzkuru ku tuna ni'imar jallati an amsa alaikum nima da ne muku nima ta ai ala aba'ikum abu ta iyayenku wa aubu ku cika bi ahadi da alkawari na allazi ahadtuhu ilaikum da na alkawarta shi zuwa gare ku من الإيمان بإيمان بمحمد لأن محمد صلى الله عليه وسلم هودي لما ذن تكا بأعجكم على قول الدنيمك الذي عيبك والدنيمك إن كن يوانا لما ذن مك وانتن وآمنوا وإيايا نيك إيه فرحبوني كوفوني كجي طورونا يجو بانجي كجي طوروني نيدا غيري في ترك الوفائي cikin in ba fa ku cika alkawarin nan ba wato ga azaba za su same ku ji tsoro na tona gari ba wani na ba wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa aminu ku imani bima anzaltu ga abin da na sauka min alqur'ani na da qur'ani musaddiqan Qur'an nan da yazo yana mai gaggatawa limama akun ga abin da yake tare da ku min at-taurat na daga at-taura bi muwafaqatihi lahu saboda Qur'ani ya dace da at-taura fi tauhid cikin kadai ka Allah ba wani addini da yazo daga Allah ba wato ba kadai ka Allah a ciki duk da dai shari'a ta ga wannan shari'ar ba ita ce irin wannan shari'a ba amma dai kadai ka Allah a kadai ka Allah a girmama Allah a ji tausayin bayin Allah wannan kowane addini ya zo da wannan girmama Allah da tausayin ɗan adam wannan kowane addini ya zo da shi amma in sallah ta zai faɗi da sallar da muke ba ita suke yi ba in azumi ne irin azumin da muke ba shi waɗancan suke ba in zakka ce irin yanda waɗannan inda muke su ko ba irin waɗannan suke ba amma dai la ilaha illallah ba annabin da zo da la ilaha illallah ba kuma a girmama halittan Allah ai tausayin ta ba annabin da ya zo da wannan ba to kuma mu kadai ne mun gode Allah mu kadai ne addininmu mu kaɗai ne littafinmu ya gaskata kowane littattafai kuma mu kaɗai ne mu gaskata kowa kaga dai mu idan mutum ya zagi annabi isa ko idan mutum ya zagi annabi musa ya rida ya ba addini ya ba addini amma su yahudawa ba su yarda da annabi isa ba suna cewa ɗan da aka haifa ba uwa ba uba wannan ai ɗan dandali ne kawai a'udhu billahi minash shaitanir su yahudawa aka annabi isa yake a wajen to su kuma nasara sun yarda da annabi Isa ba su yarda da annabi Musa ba kuma ga shi ma suka suka yi kawurci ƙato ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama kuma su Yahudawa sun yarda da attaura amma ba su yarda da wani littafi da ya zo bayan attaura ba duk littafin da ya zo bayan attaura ba su yarda da shi ba shine injila to su kuma nasaran ba su yarda da wani littafi da ya zo bayan injila ba bare ma wai har ake shine shugaban littafai shine qur'ani dinnan amma mu kuwa dukkan mun yarda da abin da ya zo daga wajen Allah me yasa in sun kawo mana karatu da zani amfani saboda Allah ya ba mu labari kuma ya bi kowa sani kuma gaskiya ne sun cancanta abubuwa to kar ka je abin nan da suka kawo ya zama wanda suka canja ne ba na Allah din bane dan haka sahabbai suka ce da manzo Allah yanzu ya zami da su muna jin fa suna faɗa wa'azi wani zubin mu je sun faɗi gaskiya zaka ji wani zubin kirka yana wa'azi ka ji shari'a yana faɗan abubuwan kirki sosai sai da ya zami manzo Allah ce ai dama ai ba ce ba sa faɗa ba amma la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kar ku gaggata su kar ku karyata su kar ku ce ƙarya ne dan me kar na Allah suka faɗa to yanzu kace na ƙarya ne ka ƙaryata na Allah kar ku ce gaskiya ne kuma kar ba na Allah suka faɗa ba na safaromomin su ne to kuma yanzu ka gaggata ka ka gaggata abin da ba na Allah ba to ya la tusaddiquhum la tukazzibuhum in sun taso ma da faɗa ka ce amanna billah mun yi imani da Allah in dai daga wajen Allah ya zo mun yi imani da shi fitai har Allah ma yana hana mu la tujadilu ahlul kitab ka in ga kuna jayayya da gigimu da ahlul kitab ma abota littafi ku ce mun yi imani da abin da aka sauko mana da abin da ubangijin mu da ubangijin ku ɗaya ne ai dai Allah ne taɓa sauko wani annabi a bautawa wani ubangiji ba ko ko a ce wani wani annabi ɗansa ne ko ba to shi kenan Allah bai faɗi wannan ba to mu ne Qur'anin mu kadai ya gaddata wato da abin da aka saukar kafin sa musaddiqan lima ma ku min at-taurati bi muwafaqati law bi fi tawhidi wala takunu kafkaza ta awala kafirin farkon awwal fariqin farkon jama'a kafirin kafirai bihi da shi wala taru la tatadu ka ku canja bi ayati da ayan nan tawa allati fi kitabikum wa tajid cikin littafin kun min na'at muhammad na da kamannin annabi muhammad kuma nan ku canja shi da kuɗi kalilan kan kaɗan arzan yasiran wato daudodin duniya ɗan kaɗan wato a ba ku kuɗi ku koye su gogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya ni kadai dai fatta ku ni ku ji tsoro na kawai ku minni ku ji tsoro daga gare ni ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تلبسوا الحق kada ku takuta la tuhulu kada ku takuta alhaqa gaskiya allazi unzila alaykum da aka sauka a gare ku bil batili da barna allazi tafsiruna huwa da kuke kagansa wala tafsirul haqa kar ku koye gaskiya shine sukofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna kuma kun san annahu haqqu manzon Allah gaskiya ne amma kar ku koye وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقيموا الصلاة كتعيد الصلاة وآتوا الزكاة كبعد الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين kuyi sallah tare da man sallah sallu ma al musallina kuyi sallah tare da man sallah shine annabi Muhammad da sahabbansa su ake nufi na ku yahudawa ku zo sallu kuyi sallah ma al musallina tare da man sallah shine annabi Muhammad da sahabbansa wa nazala fi ulama'i wannan ya sauka cikin malaman su wa kanu yaqulu li quraba'ihim wannan ayar da ta sauka cikin malaman yahudawa suna faɗa ga makusantan su musulmi musulmin madina da suka musulunta suna gaya musu usbitu ala dini muhammadin ku zauna akan addinin muhammadu fa innahu haqqun wallahi gaskiya ne addinin na muhammadu gaskiya ne idan shawara mu'adu idan ɗaya ya shawara da su alal imani bin nabi yace yaya ku ne kuka san abu annabin nan gaskiya ne mu bi shi ba fannan da ya zo gaskiya ne ne ko ba gaskiya bane wara auru gari ba in suka zaba ko ne ba ɗan gari ba lahu idan suka gan shi gariban bako ne kan lam dasti alim imani bihi da annabi Muhammadu fa huwa nabiyyun haka wallahi annabi ne na gaskiya inda dai garin ku zaka tafi wallahi imani da shi gaskiya ne wa idza shawarahum atba'u amma in mabiyan su yan gari suka shawarce su kalu sai ce la laysa bi nabiyyin ba annabi bane laysa bi nabiyyin ba annabi ne sai Allah yake musu me أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تاكلون Allah mu nuna naka yanzu ko dinga horon mutane bibiyar da kyakkyawan aiki al-istibhamu istirhami irin wannan idan da kala al-isbati in ya shiga cikin tabbatarwa yanzu yana kore shi ai da ku taba horon da kyakkyawan aiki ba ai ma amarkum nasa ba ku horu ta ne ba bil iman bi muhammad sallallahu alaihi wasallam imani da annabi muhammad wa tansuna an busakun kuka manta kawunan ku tasu ku na kuka bar kawunan ku fala tamuruna ba ku horon kawunan ku an tun ta'alamun wa an tun tatulun kitaba ga duka kuna karanta at-taurata at-taura wa fiha wa idum akwai narko akwai azaba a cikin ta ala mukalafatul qawli amala in magana ka ta saba wa zancin zancen ka ya saba wa aikinka ka zo ke ta wa'azi amma aikin ka ya saba wannan wa'azin to ai akwai nauku ai ba a taura ba ma a Qur'ani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a za a jefa wani mutum a wuta ranar kiyama ka san da duka a shabu sai hanjinsa kayan cikin su duk su fito ya dinga kewaya hanjinan nasu kamar yadda jakin mazaukaila yake kewaya ruhan mazaukaila nan duk azabar da yan wuta suke ciki sai su bar ta zo kewaye suna kallon sa subhana ba kai ne malam malam bar innan ne mana wa'azi ce tsare kan ne to ya aka ita Allah ina horon ku da shi ne ba na aikata to oho to Allah na aninka masa kaga ai mu ma an yi an yi wa'azi mai ban tsoro to ba Allah ya saka muku a cikin ataura ba cewa duk wanda aikin sa ya saba magana sa azaba suna da tsanani afala ta kina ba za ku hankalci su a tsiriku mummuna aikin ko ka farki kuna ku dawo daga barinsa واستعينوا بالصبر والصلاة abin da ana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawanci za- yawanci yawanci da wato bin ku sha'awa to shikenan wasta inu in kuna nema ku warke daga wannan cututtuka ya zama kun bi manzo Allah ta wasta inu ku nemi taimako ibn bil ma'unata ku nemi taimako ala umurikum abu salamun ku bi sabari da hakuri ku dinga yin hakuri shi ma'an hakuri hafsin nafsu ka tsare kanka alama su tura abu ta abin da take ki wa salatu ku dinga yin sallah ada'i salatu ku bada sallah afrada Allah ya ware sallah nan wajen zikiri da ambato ta azima dan girmamawa da sha'ani haka sha'anin sallah wa sul hadisi ya zo a cikin hadisi kana sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan azaba wa amri idan lamari ya kawo kuɗe badara ila salatu sai manzo Allah ya kaje ya ta sallah ya ta sallah sallallahu alaihi wa sallam zaka ga lamari ya warware da abu ya kawo kuɗe sai manzo Allah ya hau nafila sallallahu alaihi wa sallama shikenan yanzu yanzu zaka ga lamari ya warware to mu ma kuma duk gashi nan sai mu kama duk wasta'inu Allah ya ce mu nemi taimako duka dai bani Isra'ila aka amma duk fara din nan duk abin da mutum yake so ya nemi taimako cikin biyan bukatansa da hakuri da ya hakuri kai dinga cewa ni na yi addu'a ni na yi addu'a ban gani ba ni na yi addu'a ban gani ba kai kaza kaza an ce da ka ce kaza ka ato wannan muguwan magana ce ya hakuri ya ta sallah ya ta sallah ya ta nabulbuloli ya ta nabulbuloli kaga nan Allah ya ce a nemi taimako da sallah da hakuri sallah da hakuri Allah ne har Allah ya ce a nemi hak- taimako da su to bayi ne na Allah to dan ka nemi taimako da bawan Allah cikin wannan lamari na Allah ba wai shi kenan ka ce ya zama Allah ba kenan Allah ta yi musu Allah da hakuri zuwa sun zama Allah kenan wasa inu ku nemi taimako hmm? wata kullum ma'una ku nemi taimako ala umuriku abu salamuran ku bi sabar da hakuri har sun nan tsare kanku alama ta takrahu abu sabun da kake ki wa salati wa ada'i salati da ba da sallah afrada ya kafe ta da zuci anan ta azima li sha'ana wa bil hadisi ya zo a cikin hadisi daga manzo Allah kana sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza azaba wa amrun lam yakafu ibadara ila salati wato sai ya gaggawa zuwa sallah wa kila kila aka ce al-kitabu lil yahud wannan magana ga yahuda ne lamma aqawun anil imani yayin da abin da ya hana su ya tsare su imani da manzan Allah a sharafu zari wajen ci da ya hude kan manza ci dai kawai ai ta cike cike ai ta ci dai ai ta ci dai ai ta ci dai ko an goshi dai ai ta danna dai wa hubbur ri'asat da san shugabanci fa umiru sai aka hore su bi sabari da hakuri wa huwa sawmu shine azumi shi ake nufi a nan wajen لأنه يكسر شهوته domin azumi yana karya sha'awa da ga wannan Allah yake duk saurayin da ba shi da kusan aure bai ta azumi fa innahu lahu wuja'un sai azumin ya mata dada sai sha'awa duk ta tafi to kaga azumi da azumi yana karya sha'awa wa salatu Allah yake su sai sallah li anna ashurusul khushu'a domin sallah tana gada kankan da kai ga Allah وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين wa ina ai hadhihi salatu wannan sallah la kabiratu wallahi thaqilatu mai nauyi ce sallah mai nauyi ce illa al kashi ina sai da kan kan da kai ga ga Allah sallah tana da wuya kayan uwa tun daga da Allah ya ce ya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hakuri akan ta nafa wa mur ahlaka bis salati wasbir alaiha ya rasulullah ka hori iyalinka da sallah kai ma ka jajirce wasare ka yi hakuri alaiha akan ta ka ka sallah lamari ne mai girma annabi ma ke an ce hakuri akan ta ina kuma mu to fa amma Allah ya ce ka to kace ga tsoron Allah to Allah ya samu daga ciki a ta kokari dai duk da nauyin nan nasa ke ta hawan kanmu da yanzu ni ta yin da nauyin nan ke ta hawan kanmu ranar lahira kuma shi ne ta zama mana dawakai sai mu tafi wajen Allah mu kuma mun haukanta yau na ashirin mustaqina ila rahman wabda ranar da zamu tashi masu tsoron Allah suna mahaya su tafi wajen Allah ai wannan da ai wannan cewa wai za a tashi kowa ba abun hawa ka ai wannan shine wa'annan Allah ya kiyaye mu amma mu ne ai kan abubuwan ingalmin da akai malam ko kuma duk abin ma da ma ba a taba gani ba nan ibada ce ta hawanka ibada ma ba daɗi to amma a jajirce sani da kai kuma ranar tana wai ramawa ne tana more ka saboda ranar lahira kai ma za ka more ta da kai ku ita za mu haura ta ji dama amma in ka hau kanta a nan ga sallar kana ji ka kwanta bacci a kanta ka danne take nan ko to fa za ta rama kana bada ka bari Allah ya kiyaye ko za ka wani kasa a bacci to wallahi yau kanka zan hau kai ne abin hawa na zuwa wajen tashin kiyama to Allah ya sauke to ya hakuri wato mai kan mai girma ce gilla Allah kashi na take ma tsoron Allah الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون sune allazina sune wayannan da yazunnuna suka sakankance annahu mulaqu rabbi su masu haduwa da ubangiji su ne bil fadl da satin kiyama wa annahum su kuma ilayhi raji'una masu komawa ne ilayhi zuwa ga Allah bai jazin sai saka musu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ya bani isra'ila ya ku ya ɗan yakubu alayhi salatu wa salam uzkuru ni'mati ku tuna ni'imomi na allati an amsa alaykum wa tana ni'mata a gare ku zakarahum Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala tun tunan musu bin ni'amihi da ni'imomin sa yashku dan su gode wa annini faddaltu kun na bibita ku faddaltu aba'akum na bibita iyayenku alal alamina abu sa jama'a zamanin su alam din zamanin su Allah tabaraka wa ta'ala ya bibita su alami zamanin alafin zamanin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya kusa kuma da alafin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mm واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينفرون wata ku ku ji tsoron yauma ranar da take zuwa ita ce haka ce kiyama la tajzi nafsun an nafsin wato nafsul kafiri ran kafiri ba za ta wato isar ba za ta amfanar ba da wata rai ta kafiri sai an wani abu ko ran mumini ma ko ma waye dai ba zai iya amfanar da ran kafiri da wani abu amma mumini zai iya amfanar da mumini dan uwansa har ta su kiyama duk hadisai da ayyuka ne duk ga sunan ai ma wata ran mumini zai iya amfanar da mumini duk wanda ya zo da la ilaha illallah to shikenan zai iya amfanar da wani za a iya amfani shi kuma ya amfani amma duk wanda ya zo da la ilaha illallah ba ba wanda zai iya amfanar sa balle shi ya amfani wani ba zai karɓi amfani wani ba ko yawan mulkiyama shi na tashi kiyama wala yi kuma limin hashi fa'atun ba za a karɓi ceto ai dai kalla hashi fa'atun ba ta da ceto ka tuku ban balle a karɓa kama da na min shafi ina ai za ka ji kafin suna cewa ba masu ceton mu za su ga ana ta ceton mu ne to mu ba a ce a ai kike ɗin cetar tun duniya a karɓe shi sunan sa la ilaha illallah duk wanda bai yanki wannan tiket ɗin ba sai yanzu to ba a an riga tiket ɗin duk an gama yankansa a can duniya to alhamdulillahi rabbil alamin wala yukallu na adadin ba za a karbi fanta ba wala uminsa gare ta wala uminsa runa ba za a samu masu hanawa gare su min azabin lahi daga azaba Allah wanda ce na tsaya muku ba wanda ke ce muku azaba to ba wani wanda zai taimake su akan wannan وإذ نجيناكم من آل فرعون wasu ku tuna in nake naku yayin da muka tsayar da ku ai aba aku muka tsayar da iyayenku min ali fir'auna daga min fir'auna daga fir'auna ali da yayin gidansa ya me suke muku يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم Fir'auna da ‘ya'yan gidansa, wato Fir'auna da dagatansa, ya su muna ku, yuzi kuna ku suna ɗanɗana muku su al'azabin munar azaba, a shaddal azabi, na daga gine-gine da bauta da wahala, duk bani Isra'ila suka dinga musu bauta. Ya zabi wuna abu na aku, suna yanka ‘ya'yayenku maza, ya kasu nuna auladakum, suna kashe ‘ya'yayenku almauludi na wanda aka haifa, wa yasta hayuna suna raya nisa'akum wato matayenku. yastabquna suna barin nisa'akum matayenku li qawli ba'dul kahanati saboda faɗin waɗansu bokaye suka ce da fir'auna inna mauludan wani abun haihuwa yi da za a haife shi fi bani isra'ila a cikin bani isra'ila ya kudu sababan zai zama shine sababi da zahabin mulki ka mulkin ka zai tafi sarki za a haifi wani abun haihuwa a bani isra'ila to mulkin ka shine sababin tafiyarsa wa fi zali shi kenan fir'auna ke so duk a dinga kashe maza din an haifa wa fi zalikum a cikin kashe yayan ku maza din nan da barin mata yana naku azab wa fi zalikum al'azab cikin wannan azab bala'un wallahi masifa ce min rabbikum daga ubangiji ku azim mai girma bala'un abiyu bala'i ne mai girma min rabbikum aw fi zalikum al-injai ko ko cikin tsayar da kudin nan da aka yi bala'un ake amun ni'imomi ne azim masu girma min rabbikum daga ubangijin ku وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناkum وأغرقنا آل فرعون وأنتم wasu تنظرون tsoro ku tuna in falakana falakana inda muka dare bikumul bahara da ku teku muka dare muku teku ta zama hanya fa an jina ku muka tsayar da kun yal garaki wannan iyayen ku aka yi shine da ake ga musu wa agarakana muka dunyar da ala fir'auna fir'auna da yayin gidansa fir'auna wa qaumahu fir'auna da mutanen sa wa an tin tanzuruna a gaban gidan kuna kallo وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون
wa in wa'adna wa in wa'adna inda muka alƙawarta wa Musa 40 lailatan wato kwana 40 nudihi inda yin ba'iha za mu bashi in wannan kwanaki 40 suka shirya a taura da a taura Allah ya alƙawarta annabi Musa Musa ka yi azumin kwana 40 daransa da ranansa ba cin abinci daransa da ranansa to idan kwana 40 din nan ta shige to zan baka a taura zan baka a taura to shi kenan annabi Musa ya cika wannan kwanaki ya tafi karbo a taura annabi da ya tafi karba ta za su masa kason shi da sai gashi kun riki dan maraki allazi saka hu sabi wanda sabiri ne ya kera dan marakin kuka ce wai ilahan shine ubangiji min ba adi bayan tafiyar Musa min ba adi jihadu Musa ila mi adina bayan Musa ya tafi zuwa wajen alƙawarin namu an cin zalimin ku azzalimin ku ba alhali azzalimai ne bittikazi da rukar dan marakin nan da wafi kuma ibadata saboda ajiyawanku ibada fi gairu mahalliha ba a wajenta ba ثم أقونا أنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم أقونا أنكم sannan muka rangwame gare ku muka yaje muku an ku zunubakum zunubanku min ba da zalika bayan haka lalla kun tashkuna wai ko ka gode amma sai da shi ko ba su gode din ba وإذ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون wa irka tuna yayin da ake na Musa kitaba muka ba annabi Musa kitaba shi da at-taura wal qur'ana da tafsirin at-tauran shine qur'ana rarrabewa at-taura da tafsirin at-taura la'allakum tahtadun ko ku ba shi yu وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم وقتلوا أنفسكم wa in tsara Musa da kauni yayin da Allah Musa ya faɗa ga mutanensa su ne dai bani Isra'ila nan inna kun zalantum wa anfusakum kun zalunci kanku ittikadu kuma al-ijla da rikan ku dan malaki ilahan ubangiji fatubu ku tuba ila bari kun zuwa mahalicin ku yanzu dan malaki ne ya halice ku ne ko wai a Allah ne ya halice mu to ku tuba tun da kuka san Allah ne ya halice ku wasan malaki amma kuke bauta masa fatubu ku tuba ila bari kun zuwa mahalicin ku faqatulu anfusakum amma bari ku tuban kada kawunan ku za ku duk kuka she kawunan ku wannan shine tuba liya kasulal bari'u kubutacce ya kashe min kumul mujriba mai laifi zalikun khairu lakum wannan shi ya fi muku alkhairi inda balikun zuwa ubangijin ku fawafaka ku ya datar da ku ya datar da ku lifi da zalika ga aikata haka wa arsala alaikum sahabatan sai Allah tabaraka wa ta'ala aiko girgije sauda a baka liyan la yusiru ba'dukum ba'dan Allah zai aiko muku sahabatan girgije sauda a baka liyan la yusiru ba'dukum ba'dan dan ka ba'arun ku ya ga ba'adi sai rahabu ya ji kansa hatta kutila min wannan hawa saba'ina alfu har sai da aka da mutum dubu saba'in a cikin su Allahumma salli ala sunan abin da ya sa za a je bakara tana ta maganganun bani Isra'ila saboda a Madina ta sauka ita ce sura da ta fara sauka bayan manzon Allah ya hijira sallallahu alaihi wa sallama sura da ta fara sauka kenan bayan manzon Allah ya hijira gaba ɗayan da ta sauka dare da suratul baqara gaba ɗayan da ta sauka ita ce sura ta fara sauka za manzo Allah ya hijira sallallahu alaihi wasallam to kuma madina ce take da yahudawa duk wannan rikirkitan nasu da wane da duk ta rike da su sai da Allah tabaraka wa manzo Allah ya alƙawari da su a zauna lafiya ai komai suka warware alƙawarin da baki daya manzo Allah ya kore banin nabi ya kore su kurai za su fa aka kashe su da baki daya aka kashe su shauran kuma duk suka gudu suka koma shan zamanin mulkin sai na masu mai kore suka da jazirar laraba amma gaba ɗaya sai na mai ce mu bayan kuma jazirar laraba amma gaba kida sai na mai kore su sai wajen 1940 wani abu ne sannan aka dawo da su majalisar ɗinkin ya ta dawo da su ta ɗan ba su waje ta yanki waje a falastin ta ɗan ba su ya shi yanzu duk sun ma bai jordan syria falastin ɗin komai kudus ɗin ma gaba ɗaya sun ba shi tafi gaba kida dan waje aka ba su to amma Allah ya alƙawari sai an kuma fitar da zai kaɗanɗana musu azaba yawa ba ta zo ba nan ma sai an yake su sai bai rude ya ɓuya a bayan bishiyar gar'adu bishiyar sarƙaƙiya ko ku a bayan dutse bishiyar ta ce kai musulmi zo ga mugu a bayan ya ɓuya da kuma wannan sun ce sun dalgata wanzu Allah wai zai amma ba waɗannan laraba ne yanzu ba ne amma dai sun san da amma wanzu Allah ya faɗa asu mai zuwa ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ci aljanna kajar da salashi fashi الحمد لله صلوا على النبي